أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شدا قوة رمضان هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيدة دريه أربعين دبيو wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ashirin da takwas zuwa aya ta ɗari da ashirin da tara a shafi na ɗari da sittin da biyar a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله سبحانه وتعالى يتي قالوا متانا النبي موسى سنتي دا النبي موسى أوذينا أن تتدموا من قبل أن تأتينا كافين كزومنا dama fir'auna ya ce zai karkashe ‘ya'yansu da ya ga alamun annabi Musa ko da ya ga annabi Musa ya yi rinjaye akan masu sihiri kenan ya fara garin barazana akan mulkinsa dama kuma shi mai mulki ba abinda ke tayar masa da hankali irin barazana akan kujerarsa don haka annabi Musa da ya ji maganar fir'auna ya ce musu ku yi haƙuri ƙasa ta Allah ce Allah yana ba da gadon ta ga wanda ya so sannan kuma kyakkyawar makoma tana ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bani Isra'il ƙalu sai suka ce da annabi Musa, Uzina an cutar da mu ya Musa, min ƙable an ta'atiyana kafin ka zo mana, kafin ka zo ka bayyana an cutar da mu, yanzu kuma bayan dama ana mu ana tsoronmu, ana karkashe ‘ya'yanmu, kuma yanzu wa min ba'adi maji itana kuma bayan ka zo mu kuma ana naga cutar da mu. Kenan ma'ana suna yanke ƙauna daga misali daga cewa Allah zai taimake su akan fir'auna saboda jarabawa in ta yi tsanani za ka ga ɗan adam ya fita daga cikin hayyacinsa shi yasa da yawa daga cikin littattafan isra'iliya za ka ga an ce fir'auna ya yanka 'ya'yan bani isra'ila dubu goma sha biyu to muka ce cewa fir'auna ya yanka 'ya'yansu can wancan lokaci saboda an buga mishi ƙasa yana yiwa wannan abin ya kasance gaskiya yana yiwa bai zamance gaskiya ba bai kasance gaskiya ba saboda mi saboda alkur'ani bai bayanin wannan ba shi dai fir'auna ya faɗi yana yanka 'ya'yansu kuma muka ce abinda ma malamai suka yi hankalta ma ko dai dan adawa da shi fir'auna yake yi da su irin yadda itidar ya ta kashin su ko kuma a'a mai mulki yana fahimtar mutane domin mi domin yana mu'amala da kowa dama da mai kuɗi da malami da mai mulki suna hangen mutane ta fuska daban-daban domin suna mu'amala da kowane irin nau'i na mutane zaka iske han mahaukata akwai cikin mutanen su akwai masu hankali akwai ajan sekre akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa yana da wahala ka zo musu da magana su kasa fahimtar inda wannan maganar ta dusa kuma suna gane mutanen da a hatsari a cikin tafiya a cikin al'amuran mulkinsu. To, tana yi wa Fir'auna ya fahimci Yahudawa suna da wata sifa, su mutane ne ‘yan kaɗan kuma suna son sai sun yi jagorancin masu yawa. kuma mun faɗi cewa duk al'ummar da take da wannan to sai ta ƙware wajen salo na iya ƙulla sharri da makirci da ƙoƙarin mallakar dukiyar al'umma da ƙoƙarin mallakar hankulan al'umma da fuskar kafafen yaɗa labarai da kuma ƙoƙarin tafiyar da hankalin mutane gaba ɗai ya zama tuga ku kuna da yawa amma ba ku da katabus abinda yahuda kuma suke aikatawa a yanzu kenan gashi ba yahudi nawa ne amma sun hana ma duniya zaman lafiya ga su sun zo sun zama na tsakiyar isra'ila bunga tsakiyar palestine ga shi sun hana larabawa jin daɗi sun je america sun zauna america su yan kaɗan ne amma sun fi kowa jin daɗi suke da faɗa a shi haka a turai in kace ka bincika duka banye banye kamfuna suke da faɗa a shi al'umma ce yan kaɗan amma saboda tana son jagoranci sai ta ƙware wajen kitsa sharri da ɓoye gaskiya almuhimmu kenan fir'auna tun kafin haihuwa annabi musa yana kashin bani isra'ila domin dalilin da ya sama annabi Musa mahaifin shi ta yi kokarin boye shi saboda mi saboda kada fir'auna ya kashe shi wa qalat imra'atu fir'auna qurratu aynin li li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kenan kafin annabi Musa ya zo fir'auna yana yankan ƴaƴan bani Isra'ila an ci gaba da yankan ƴaƴan bani Isra'ila har lokacin da annabi Musa ya yi gudu shekara arba'in kuma Allah ya tuno shi da annabta ya dawo kuma ana ci gaba da yankan ‘ya'yansu kuma annabi Musa yana da'awa kuma Fir'auna ya ci gaba da kuma mi da kuma kashe ‘ya'yansu shi yasa can ma misali in can kashewa ne yake yi yanzu Fir'auna sai ce sanu qattilu yanzu tun da ma abin ya bayyana za mu karkashe kenan sai zaman to can da kashewa ne yake yi yanzu kuma kashin gilla ne da rinka ma ‘ya'yansu yanzu a ce Fir'auna kafin haihuwa annabi Musa yana yankan ƴaƴan bani Isra'ila aka zo aka haifi annabi Musa yana yankan ƴaƴan bani Isra'ila aka yi shekara arba'in aka turo annabi Musa eh? kuma yana yankan ƴaƴan bani Isra'ila kuma annabi Musa ya zo kuma ya ci gaba da yankan ƴaƴan bani Isra'ila kuma a ce wai al'umma guda ana yankan ƴaƴan ta fiye da shekara arba'in kuma a ce jariri dubu goma sha biyu aka yanka ta Allah wanga kiyasi da mutane suke yi ba gaskiya bane Allah ɗaya ya san adadin da Fir'auna ya yanka tunda babu nasi ingantacce to mutane sai su yi hattara da wannan qalu uzina min qabli an ta'tiyana suka ce an cutar da mu kenan fir'auna ya cutar da mu da shi da mutanensa domin su ne fa'idin wa min ba'di ma ji'tana kuma bayan ka zo mu da an ci gaba da cutar da mu kenan kamar sun yanke kauna ne daga Allah subhanahu wata'ala zai taimake su amma ina annabin Allah ba zai yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wata'ala ba qala sai annabi Musa ce asa rabbukum tana yiwa ubangijinku an yuhlika aduwakum ya hallaka makiyinku nan asa idan ta zo ga wajen wato Allah subhanahu wa ta'ala to tana nufin tabbas domin ba a cewa asa Allah ya ce yana yiwuwa babu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi kenan daidai ne Allah yana da tabbaci shi yasa da kaji Allah cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tana yiwa ku so abu ya zaman to sharri ne gare ku tana yiwa ku kyamaci wani abu ya zaman to alkhairi ne gare ku abinda ake nufi anan ku ba ku san makoma ba amma shi Allah ya sani shi yasa ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kada ka fassara asa ga haƙƙin Allah ka ce yana yiwa a wajen Allah a'a ba haka ake nufi ba amma asa a wajen mai imani to yana da tabbacin Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi domin annabi Musa annabin Allah ne ba zai shakka kudurar Allah subhanahu wata'ala ba dan ba zai ji tsoron duk yadda Fir'auna yake da mulki da dukiya da kuɗi da komai ya tabbatar da wajen Allah ba komai bane shi yasa ce asarabbukum yana yiwa ubangijinku kenan yana da zato wato tsammanin kaso 90 cikin 100 Allah zai halakar da Fir'auna amma bai da tabbaci tunda Allah bai gaya mishi ba amma munafiki da kafiri da mai raunin imani in kanji sun ce asawai yana yiwa Allah shi kaza to su busu ma yarda ba shi yasa ma suke wasa da sunan Allah wajen alƙawla suka ce insha Allah mutum ya san bai da niyyar cika alƙawli sai ce insha Allah ne ce to shi ai Allah ya san niyyarka annabi Musa ce asa rabbukum yana yiwa ubangijinku an yuhlika aduwakum ya hallakar da makinku shine fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi kenan wa an yastakhlifakum fil ardi an shafi an kenan tunda ma'atufi na akan shi yana yiwa Allah ya halifantar da ku a bayan ƙasa kaga nan istakhlafa wato mun ce alif wa sin wa ta tana nufin neman abu ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi gafarta mishi amma nan khalafa ya mai ba istakhlafa ba ya neme shi ya mai a Allah zai mayar da ku sai zaman to karfi ake nufi ko kuma khilafa kamar Allah ya kira ta ne ya bada ta ga hannunku wa yastakhlifakum fil ard Allah zai sa ku ku zaman to mayaya a bayan ƙasa bayan fir'auna kenan fayanzura kaifa ta'malun sai Allah subhanahu wataala ya ga abin da za ku aikatawa to kaga ko lalle Allah zai halakar da Fir'auna Allah ya halakar da Fir'auna tabbas Allah ya halakar da Fir'auna Allah ya faɗi wannan kuma ya gadar da Fir'auna bayan ƙasa kuma ya badar da su bayan ƙasa ya ga abin da sun ka aikata kuma Allah ya ga abin da sun ka aikata duka Fir'aun wato Alƙur'ani yayi bayanin wannan karara kaga asa rabbukum an yuhlika aduwakum tana yiwa ubangijinku ya halakar da makiyinku Allah ya faɗi cewa ya halakar da Fir'auna wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna da sauran ayoyin da suka yi bayanin halakar Fir'auna sannan kuma wa yastakhlifakum fil ardi lalle Allah ya mayar da su sune khalifa bayan ƙasa ya zamanto fir'auna bai da ta cewa akan su fa yanzura kaifa ta'malun Allah ya ga abin da sun ka aikata abin da sun ka aikata bayan wannan banna ce ga sunan ko Qur'ani duk ya faɗi abin da sun kai bayan mi bayan hallaka Fir'auna ba a jima da hallaka Fir'auna ba suka nemi shirka wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ba a jima da hallaka Fir'auna ba kawai suka zo suka iske ana bautar gumaka suka ce ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ya kai Musa ka sanya muna mai wato ilahan abin bauta kaga wai waɗanda yanzu yanzu Allah bai jima da hallaka da Fir'auna ba gashi sun dawo akan banda wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun an ce su je su yaki sun ki yakin wasu kace izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'iduna kaga bayan Allah ya ba su iko a bayan kasa kaga abin da suka koma suna aikatawa shi yasa dan haka idan ka ga mutum na cikin tsanani wani lokaci yana fitan Allah ya sa a samu sauki kaza kaza kaza kaza duk hayaniya ce idan ya samu tana yiwa bannar da yake son ya aikata ta fi ta waɗanda yake abin ka kuma dama waɗanda kake ta fatan su tafi su tafi za su tafi idan sun tafi kai ko za a ga wace rawa za ka taka musamman irin 'yan siyasa musamman irin masu son su hau wani wuri ina fata an fahimci ni wani yana fatan ba wani babban malami ya mutu idan mallamin ya mutu shi dai abin da ke so to in ya mutu wurin shi zaka dauka kana son ka hauna ko ko shine ya hana ma a ji sunanka a duniya ko ko shine ya hana ma eh ka ji dadi a bisa doron kasa wani kuma wani mai kuɗi na hana mai jin dadi shi so shi kai wani mai kuɗi ya mutu to idan ya mutu me zaka samu a duniya an gane ko don a ce kai na yanzu kai fi kowa kuɗi ko ko kaza kaza ko ko kai ne na biyu yanzu ka zama na farko ko mene ne kake bukata Allahu a'lam masu mulki duka su ma ana jiran kujerarsu wanga na jiran ware shi mutu ya karɓi shi wanga na jiran ware shi to a tahi an kaddarta ba ka riga shi mutuwa din ba ka samu wurin asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard Allah zai iya baka matsayin nan da kake guri na wani ko na wani ko na ilimi ko na kuɗin ko na mulki fa yanzura kaifa ta'malun Allah zai ga menene zaka aikatawa Allah ka ganar da mu gaskiya na'am sai Allah ce ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم لعلهم يذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce, Walaƙad akhadna ala fir'auna, alwawu ita suke ce ma lamul muwatti alil ƙasam, wallahi laƙad akhadna ala fir'auna bisinin mun riƙe mutanen fir'auna bisinina da shekaru an gane ko kalima ta asinin jam'i ne na sana sana tana nufin shekara ina fata an fahimce ni to sai malamai suke cewa nan alqur'ani a istilahin sai in ka ji sinina da sana yana nufin shekara ce wadda akwai fari a cikin ta akwai tsanani malamai sun yi kokarin bambanta tsakanin sinin da am waɗansu malamai suka ce in an ka ce sana an gane ko shine abin da aka fara kilgo daga wani lokaci zuwa wani lokaci kenan daga hudu yau muna shida ga watan ramadan ko arama daga shida zuwa ga watan ramadan zuwa shida ga watan ramadan su ake kira sana kenan an hankalta ma adadin kwanaki da ke waiwar lokaci amma in an ka ce am to shine wanda ya hada lokuta guda hudu ko da ya cika kwana 360 ko bai hada kwana 360 ba kenan ya zama to a samu sanyi a samu zafi a samu bazara a samu lokacin kaka to ko da ya cika kwana 360 ko bai cika ba an samu lokutan shekara kenan shi am an kalli daga am ne ya hada komai da komai wannan shine bambancin su a luga na farko kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya a juz'ur rabi' na Sheikh Abdul Latif Shuwairib sannan kuma as-sinin inji malaman tafsiri in an ka ce sana ita ce shekara wadda akwai tsanani a cikinta in an ka ce am ita ce shekara wadda babu tsanani a cikinta ya za mu yi mu gane wannan bari mu bada hujja kuma hujjar da za mu bayar bari mu bada ayoyin alkur'ani saboda suke yanke wato wanda bai yarda hadisi ba mu huta da shi Allah subhanahu wata'ala yake bada labari a cikin suratu Yusuf lokacin da annabi Yusuf ya yi fassara mafalki da aka neme shi ya fassara to sai ya fassara mafalki sai Allah ce mi yace Yusuf ayyuha siddiqu inji shi wanda zo tambaya aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun sai annabi Yusuf yace qala tazra'una sab'a sinina da'aba annabi Yusuf yace za ku yi noma shekara bakwai da'aban in ji malaman zauri sun ce tutut kenan jere fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi duk abin da kuka samu annabi yusuf yace ku bar shi fi sumbulihi a cikin zangarkunsa illa qalilan mimma ta'kulun sai kadan da zaku ci ashe kaga za su ga cikin matsala an rage cin abinci za a yi rijim abin da suke ce ma rijim summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun kaga summa ya'ti min ba'di zalika sab'un sinuna shidadun wasu shekaru za su zo masu tsanani ya kunna ma qaddamtum lahun za su ci abinda kuka gabatar musu kenan abinda kuka aji na abinci tunda an bar shi cikin zangarniya ba zai lalace ba masu karatun ilimin agronomy ashe qur'ani ya tabo bayanin in ana son abinci ba zai lalace ba za a bar shi ne a cikin wato mi a cikin wato zangarniyarsa haka ne tsofin mu suke aje shi a cikin rumbu rumbu ko ba hakan ba an gane ko da rehewa rehewa ko rehinne ina fata an fahimce ni amma idan aka shiga cikin buhu yanzu abin ga na shiga cikin shi ashe Allah subhanahu wataala ya bada labarin wannan sai ce thumma ya'ti min ba'di zalika amun sannan shekara za ta zo saboda mi saboda akwai sauki a cikin ta ina fata an fahimce ni sannan kuma daga cikin wannan malamai ilimin kwaya sun ka fitar da ijaz cewa kwaya idan an bar ta shekara goma sha biyar ne ba za ta lalace ba amma idan ta wuce sha biyar za ta lalace can annabi yusuf ya ce saba asini na da'aba kan shekara bakwai summa ya ati min ba'da zalika sab'un kaji wasu bakwai summa ya ati min ba'da zalika amun shi yasa idan aka bar kwaya shekara biyar ba a yi amfani da ita ba za ta lalace bakwai ga bakwai sha hudu ga guda sha biyar to can ya ce sinina dai a takaice shekaru ya nuna shekara shine akwai tsanani a cikinta sab'un shidadun ya nuna akwai tsanani am ya nuna an samu sauki wannan shine alfarqu baina sana wal am fi lughati al arabiyya wa fi istilah al qur'ani in baka gane wannan ba kuma cikin suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ce walaqad arsalna nuhan ila qaumi mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa falabisa fihim alf sana yayi shekara dubu kaga ne sai ce sana sana ana da'awa an sha wahala an sha tuhumce tuhumce an ga duk matsaloli na duniya sai Allah ce illa 50 ama sai shekara hamsin to waɗannan shekara hamsin ɗin cikin sauƙi aka same su ban sani ba ko ɗalibi ya fahimta almuhimmu dai walaƙad akhadna ala fir'auna bisinina mun riƙe ala fir'auna kalima ta al tana da bambanci da kalima ta al'ahalu domin an ka ce al'ahalu waɗansu malaman sarfu sun ka ce ahalu alhamza ita ce alu to sai aka ɗauki ha'un sai aka maida ta alhamza sai ta koma alu to wannan malaman sarfa sun faɗi wannan amma dai shin akwai bambanci tsakanin kalima ta al'ahalu da al'alu ko babu malamai suke cewa shi kalima ta al'ahalu tana nufin khasatuka mutane da suka keɓanta da kai kamar yanzu idan aka ce matanka da ƴaƴanka shi yasa za ku ga kullun in an ce iyalin wani annabi za a ce ahlahu ina fata an fahimce ni inda ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira an gane ko ma'ana dai waɗanda suna da dangantaka ta kudda kudda kai kuma kalima ta al'ahalu ana amfani da ita wajen ma'abuta wani abu wanda yake na dangantaka ce ta ilimi ko ta sani za ka ji an ce ahalul ilimi ba a cewa ahalul ilimi ma'abuta ilimi kan gane ko ahalus sina'a ma'abuta wannan sana'a da wannan aiki ahalut tijara ma'abuta kasuwanci amma kalima ta al'alu tana iya zamantowa na kusa da kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sannan kalima ta al'alu ba a danganta ta zuwa ga ilimi a ce alul ilmi ko a ce alu tijarati ko a ce alu sina'ati sannan kuma kalima ta al'alu wani lokaci tana iya faɗaɗa ta ɗauki kai da al'ummar ka gaba ɗaya kaga da an ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kalima ta al'al tana iya ɗaukar iyallai kalima ta al'al tana iya ɗaukar magoya baya kalima ta al'al tana iya ɗaukar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗaya to nan dalilin da zaka gane wannan walaqad akhadna ala fir'auna kadiba cikin jala'ul afham na ibn al-qayyim kaga bayani nau'uka na hadisai da kuma ma'anonin da wannan kalma take dauka wala qad akhadna ala fir'auna na ala fir'auna ba ana nufin ba mutanen gidan fir'auna ko iyalansa a'a fir'auna da al'ummarsa ake nufi an gane ko wala qad akhadna ala fir'auna bisinina mun riki mutanen fir'auna bisinina da shekaru an yi fari kenan wa naqsin min as-samarat sannan kuma da tawaya ta ƴaƴan itace to ai an ka ce an rike su da shekaru an yi fari to ai fari zai shafi ƴaƴan itace ko ba haka nan bane to babu matsala shi fari abu ne wanda yake ya shafi komai da komai naqsin min as-samarati kuma nau'i ne daga cikin fari sai aka fayyace shi domin idan ba a yi noma ba wani lokaci ba a samu kayan noma ba zaka iske an samu ƴaƴan itace su matsalar ba ta kai gare su ba to sai Allah yake son ya nuna maka cewa da abin da ake nomawa da abin da ake tsinka na ƴaƴan itace duk farin ya kai gare shi kenan fari ne wanda yake mai fuska biyu da abin noma da itace duka ya shafe su wa naqsin min as-samarat mun jarrabe su da tawaya ta as-samarat ƴaƴan itace la'allahum yadhakkarun dan saboda su wa'astu kalima wato la'alla harafi ne wanda yake nuna cewa abu yana yiwuwa an gane ko wani lokaci kuma yana zakkuwa lit-ta'lil yana nufin cewa an yi kaza don kaza ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون dan ku gode ma Allah kina at-ta'lil ko kuma la'alla yana yiwa an gane ko amma wajen Allah ba a cewa akwai shakka da an kace la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra a'a Allah ya san komai kai a wajen ka kai mai saurari kai ne baka san abin da zai zo ba kullu ina jan hankalin yan uwa sannan la'alla wani lokaci malamai suke cewa tana zakkuwa da ma'ana ka anna amma ta zo da shi a wuri guda a cikin alqur'ani wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun malamai suka ce nan ma'anar ta ka annakum takhludun kenan tana zakkuwa lit ta'lil tana zakkuwa lir raja wa ahyanan tana zakkuwa lit tashbihi wa huwa qalilun nadirun jiddan la'allahum dan saboda mi Allah ya kama su da shekaru la'allahum yadhakkarun dan saboda su wa'asu wannan jarabawa ce daga Allah dama Allah yana jarraba bayi saboda abubuwa daban-daban daban jarabawa ta Allah subhanahu wataala Allah yana jarraba mutane don su wa'asu su gane cewa akwai Allah kai da kace kai ne Allah ya anka kabbar al'umma ka cikin wahala Allah na bukatar abinci Allah na bukatar kaza Allah yana faɗin dallan da suke sawa yake jarraba bayansa akwai manya da ake jarraba mutane yanzu cututtukan da suke faruwa maimakon a koma a gane sabon Allah ya kawo su an kiya ana nan ana dauko su tafsirai na iska ibtila'i na Allah subhanahu wata'ala Allah yana jarrabta bayan shi da abubuwa daban-daban idan muka duba Allah ya faɗi cewa daga cikin dalilan da yake jarraba bayi wani lokaci yana jarraba su don a daina banna zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un bani isra'ila Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un bari gani Allah ya jarrabe ka harkokin ka ba su ja wani lokaci Allah yana son ka dawo na ka daina sabon Allah subhanahu wataala da yawan masu sabon Allah da aka rasa kuɗi yanzu gashi sun dawo ma Allah to abinda ake so yanzu in kuka samu ka ku koma cikin wancan shashanci ku koma zuwa ga hanya ta gari almuhimmu dai akwai ta'alilata da dama da Allah subhanahu wataala yake jarraba bayansa kuma jarrabawa za ta zo bayani kala kaloli daban-daban da kuma irin hanyoyin da Allah subhanahu wataala yake jarraba bayansa Allah subhanahu wataala ce kenan wa nafsin min samarat mun jarrabe su da tawaya ta ƴaƴan itace la'allahum yadhakkarun dan saboda su wa'astu su dawo ma Allah subhanahu wataala in suna ganewa kar su tai Allah ya jarraba su su kuma irin yin rayuwa fassara at-tafsirul ilmi wat-tafsirul maddi domin yanzu mutane an ka jarraba su maimakon su tuna sun saba ma Allah sai su koma zuwa suna ma rayuwa fassarar at-tafsirul ilmi dama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a nan cikin suratul a'raf a aya Allah subhanahu wata'ala ya faje ke cewa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لأنهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ba a taɓa tura wani manzo ba a cikin wata al'umma sai an rike su da daɗi da wahala don a jujjuya su idan an rike su da talauci da wahala da rashin lafiya sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana Allah ce za mu kawo mai kyau a madadin wancan wanda ya shafe su wanda yake mummuna a wajen su kenan wanda muka jarabce su da shi don su yi haƙuri hatta a fausi sun yawa wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra wa sarra sai su dawo sai a ai da ba haka dai rayuwa take gudana yau ai dadi wa yawmun laka wa yawmun alayka ai haka larabawa suka ce kenan da haka waɗannan cututtuka da suke samun al'umma a duniya da irin jarabawa da take samun mutane maimakon su tuna cewa su gyara alaka su da Allah sai a kuma kira a'a ai waɗannan abubuwa dama in wahala ta dawo dadi zai zo to in ma wahala ta zo daɗi zai zo shin ba ka tuna cewa wani laifi ne kai ma Allah subhanahu wataala Allah yake jarraba ka don ka dawo a sai a kiya duk wa al'uzuzin da Allah ke turo mu duniya sai ka iske duk an yi an shiga cikin bankaura har ana tunanin a'a yanzu akwai wani mutum wani specialist ko wani jagora wanda zai iya fitar da al'umma cikin musibar da take ciki bayan al'umma bata gyara alakarta da Allah subhanahu wataala ba ya za a yi a samu specialist ya za a yi a samu wani jagora ya za a yi a samu wani malami ko wani mai ilimi wanda zai iya fitar da al'umma cikin musiba da bala'i kuma bata gyara alakarta da Allah subhanahu wataala ba ban san yadda za a iya same shi ba shi yasa kuke ganin kafirai kullum Allah jarraba su Allah ce wa ma nursilu bil ayati illa mi illa takhwifa sai dan tsoratarwa amma ina sai ka iske aya ta zo ga abu ana ga mutane su gane ina sai su bari azaba tana ta kusantowa sai an yi raga-raga da su sannan na za su dawo su ce a'a yanzu muna son mutu ba da haka yana da kyau mutane su gane cewa musibin da suke faruwa wallahi tura wannan da kuke dogara gare su da masu kuɗi da specialist da kowa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra su kansu in Allah ya jarrabe su don abba za su imaka su magani ba da haka babban mataki a duniya a samu sauki wala shiri a gyara da Allah a bi Allah a gyara a rage sako da zina da sulwa'i da shashanci da ta'addanci da karantse ga ayoyin Allah in kuna so Allah subhanahu wataala ya taimake ku in kun ka kiya wallahi babu wani specialist wanda zai kama ku canji ba ka zama da gidan ku ka rinka ta'addanci sannan kawai kawai Allah shi kawo maka canji shi Allah tsoron ka shi ka yi da zai kama ka abin da ka yi bukata Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce Allah ramba sai Allah ce mi Allah ramba فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة idan kyakkyawa ta zo musu alhasana nan malamai suke cewa abinda ake nufi da shi shine samun tsatse da ruwa da wadata an gane ko shine alhasana abinda ake nufi kenan an sami shi alifu wallam ana nufin cewa wani nau'i ne na kyakkyawa domin an ce alhasana duk abin da yake da kyau hissan wa ma'anan da wanda ake gani da wanda ba a gani shina iya ɗauka alhasana amma nan sai a yi taksisin shi sai Allah ce fa'iza ja atuhumul hasana idan tsace ya zo musu in ji malaman zauri aka yi ruwa aka samu abinci ƙalula na habe za su ce wannan dama tamu ce ma'ana mun cancanta ne Allah shi ba mu in ma sun yi imani da Allah in ba mu sun yi imani da Allah ba za su yi a'a saboda experience kin mu ne muna da ilimi muna da technology mun san manya na san wane da wane da wane na iya dubara na san yadda ake yi a bugar da hankulan mutane to shi yasa ni samu wannan kaga ya mance ba da Allah subhanahu wataala haka ne al'ada ta kafirai da ya samu abu sai shi manta da Allah ya ce a'a ai dubara sai ta tabbashi shi haka karuna ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi ina da sanin cewa madama wannan dukiya za ta zo ni na iya economy na san kaza na san manya babu kuma wanda sai hana ni in yi abin da ka dama na san yadda ake toshe bakin masu bada kwantara da kaza da kaza don haka wayo na ne ya bani wannan arziki na fata an fahimci ni ba za su yarda da cewa ba Allah ne ya ga dama ya ba su sai sun ɗauki wasu sifofi kritar sun azama kansu waɗanda da su ne suka bambanta da sauran jama'a alhali akwai wanda ya fi ka waɗannan kritar kuma bai samu wannan abubuwa da kake faɗa ba to ya aka haka abin tambaya kenan ina fata an fahimce ni haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ga sahibul jannataini yace a'a hadha li ma adunnu sa'ata qa'ima wannan nawa ne ma adunnu sa'ata qa'ima ba na san tsammanin ma za a tashi alkiyama da haka mai imani bai taɓa tunanin Allah zai bashi wata ni'ima bai tunanin cewa a'a dubara shi ke tabbashi zai mai da al'amari zuwa ga Allah riko da asbabu sai Allah ya so su yi amfani wani ya fi ka bin waɗannan hanyoyin amma bai nasara a rayuwar shi ba fa idza ja'atuhumul hasanatu idan kyakkyawa ta zo musu qalu lana hadhi za ta ce wannan tamu ce dama mun cancanta da wannan wa in tusibhum sayyi'atun idan kuma mummuna ta same su an gane ko sayyi'a shine an kace da annaha tasu sahibaha abu ne wanda da mutun ya same shi zaka iske ran shi zai baci za a ga alamun ran shi ya baci an gane ko daga sa'a yasu'u ne an gane ko sai an kace sawi'a sayyi'a sai an ka maida wawun ta koma ya'un kina sai suka zama to guda biyu in ji malaman sarfu wa in tusibhum sayyi'atun idan mummuna ta same su ya tsayyaru bi Musa za su ɗauki wannan shu'umci an gane ko su ɗora ga annabi Musa wa man ma'ahu da wanda ke tare da shi a nan sai mun fahimci wata mas'ala ta balaga malamai suke cewa ita idza in ta zo tana nufin sharadi in tana nufin sharadi amma iza tana nufin sharaɗin da ke yawan maimaituwa ko ko yana kusa ga ya afku ana ganin kashi 90 cikin 100 na yawan afku amma an ka ce in ana nufin sharaɗin da bai cika afkuwa ba ko kuma abin da can ana shakka akan shi kaga da yake alhasanatu abu ne mai yawan maimaituwa a cikin rayuwa sai Allah ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi amma sayyi'a abin da yake mummuna can ne ake rashin lafiya kuma ba shine ke yawan samun su ba Allah ce wa in tusibuhum sayyi'atun can in ba a rasa ba mummuna ta shafe su aka yi fari ko aka yi rashin lafiya ya tsayyaru bi Musa wa mamma'a sai su ɗauki wannan shu'umci su ɗora su ana ba annabi Musa kalima sai ya tsayyaru asalinta ya tatsayyaru ne ya tatsayyaru sai aka ƙara alif sai an ka ce ittayyara a larabci akwai wannan za a ƙara wato za a jawo alhamza sai a maida wannan harafin wani harafi can daban kaga ya tatsayyaru ya tatsayyaru sai aka maida ittayyara ai ittayyara ne izzayyana an gane ko itzayyana almuhimmu dai daga at-tayr wannan kalima ta samu asiri tana nufin at-tayr shine tsuntsu tsara ya tsuru ya ya fira tsara ya tsiru ya fira shi yasa ana kiran filin jirgi al-matar kuma ya halatta a ce mai almatir kuma ana iya ce mai almatur duk ba matsala bace an gane ko almatar ko almatir ko almatur almuhimmu daga tsuntsu to menene alaka shu'umci da tsuntsu menene alaka shu'umci da tsuntsu don wani zai iya yin tambaya an ce ya tsayyaru bi Musa wa bamba'a menene alaka shu'umci da tsuntsu sai malamin suke cewa ana ba mutum sa'a da tsuntsaye kuma ko yanzu ana yin wannan sai a ce maka ka tafi in ka haɗu da tsuntsu mai kala kaza hori akwai sa'a tunda asuba in ka haɗu da baki babu sa'a ko ba haka nan bane ko ku a ce in za a yi ma aiki na gari a ce sai ka sayo fararen kashi idan za a yi ma aiki mugun aiki sai a ce sai ka sayo bakaken kashi ko ba haka nan ba haka ne kenan akwai alama ta neman sa'a da tsuntsu da umci ko ku a ce in ka yi karo da fara akuya akwai sa'a in ka yi karo da baka babu sa'a to ko kuma a ce maka in ka tafi cikin daji ka tafi da abin da tun da dare zuwa karfe biyu na dare ka zo ka yi tsaye karkashin wani wata iccenya ko bishiya sai dare ya yi in safiya ta yi sai ka jijjiga wannan iccen idan sun kai gabas to sa aka tana gabas idan tsuntsayen nan sun kai yamma to sai kai yamma idan sun kai kudu kudu ne sa aka take idan sun kai arewa arewa ne sa aka take haka suke faɗa ko ku su ce maka to in ka jijjiga kawai sun ka wargaza sun kai ko ina to ba a san ma inda sa'a take ba ko ku duk inda sun kai ma inda sun kafi yawa to can ne sa'a take haba jama'a daga nan da aka ɗauko waɗannan tsibbuci tsibbuci da sirce sirce waɗanda ake ba mutane sa'a kaga mutum babban mutum ya tashi karfe uku na dare mata sai ba tana tambayi ina zashi yake mata a'a yana da wata emission ne ko wata harka shi ko can na zashi ya aikata waɗannan waɗannan abubuwa to wannan at-tatayyur shari'a ba ta yarda da shi ba kuma shari'a ta hana shi amma bari mu tako daga cikin wato hadisan da suke bayanin wannan tunda akwai ayoyi da dama hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Anas yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la adwa babu adwa adwa shine wato da ainun ne ba adwa ba irin wannan sabuta Hausa da ainun nawon ga la adwa ma'ana babu cirata ciyo daga wani zuwa ga wani wala tiyarata babu shu'umci wanda can asalin shi daga tsuntsu ne har ya tashi ya koma shu'umci da komai ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa yujibuni al-fa'lu al-fa'lu da fa'un ne da alhamza da lamun shi ne fata na gari ba alfa'alu ba da ainun ba alfa'alu ba ne alfa'alu fata na gari ƙalu sai sahabbai sun ka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa malfa'alu mi ake nufi da alfa'alu ɗin fata na gari ƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kalimatun tayyiba kalima ta gari ka faɗi wani abu akan wani abu da ka gani da gari ka ce masha Allah tabarakallah ko abin da ya kama da haka to kaga wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi har yanzu akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la adwa babu tashin ciwo daga wani zuwa ga wani karshen mas'ala zamu zo mu bayani abin da ake nufi wala tiyara babu kuma tiyara neman sa'a ta fuskar wato tsuntsu ko ko har ya tashi ma ya kuma zuwa ga neman sa'a ta hanyar ganin wani abu ko wato abin nan ganin baki ko fari ko wata kala wala hama suka ce babu hama hama shine abin da ake kira mujiya sun kasance idan sun gane ta suna ɗaukar sa'a da ita ko alamunta wala safar sannan kuma babu safar neman sa'a ga watan safar ko ko a ce babu sa'a ga watan safar ya kamata mutane su zama domin tasfirul yad hannu yana wofinta idan ka yi kasuwanci cikin wata na safar wannan babu shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa firra min al-majzum kama tafirru min al-asad ka gudu daga mutumin da yake da ciwo na kakkatsewa an gane ko kama tafirru min al-asad kamar yadda kake gudu daga zaki to kun ga wannan hadisin yana daga cikin abin da turawa suke kokarin tallata ƙaryar musulunci da shi sannan kuma yana daga cikin abin da waɗanda su yarda da hadisi ba yan qur'ani da sauransu suke cewa ai ce na cikin hadisi an yi magana kuma an warware ta to shi yasa za mu yi bayani a nan dole ban sani ba ko lokaci na ba mu dama wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce la adwa babu tashin ciwo daga ciwo karshe kuma yace wa firra min al-majdumi kama tafirru min al-asad ko wata a wasu lafuzza firaraka min al-asad wannan hadisi wannan riwaya ce ta Imam wato abin al-Bukhari ta Abu Huraira idan muka duba har yanzu kuma akwai wani hadisi na Abu Huraira wanda da cikin Sahih al-Bukhari sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yuridanna mumridun ala musahhin kada mumridun mai raƙumma waɗanda suke masu lafiya ya gitto ma musahin wanda raƙuminsa suna da kyau suna da lafiya lafiya yi ne kidan kaga wannan ya nuna cewa kamar akwai mi akwai alamun matsala to kaga wannan hadisi in ka hada shi da wannan da wanga hadisi kuma wanda yace la adwa wala tiyara wala hama wala safar a riwaya ta Abu Dawuda an gane ko sai wani balarabe ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyun ma balu ibili takunu fi ramri ka annaha dhiba a yaji an ce kuma la adwa sai balarabe ya tambaye manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene hali ko ba ni labarin al ibil raqumma takunu fi ramli suna cikin wato rairayi an gane ko ko turda ka annaha dhiba kamar aziba'u suna tamkar abin nan diyan barewa ko barewa fayukhalituha al ba'iru al ajrab sai alba'iru raƙumi al'ajrabu mai ƙazuwa ko wanda yake da rashin lafiya ya shiga cikinsu fayujiribu ha sai ya sanya musu wannan ciwo kenan balarabin yana son yayi mamakin maganar koko sai yana son sai ya kure manzo ba za mu ce ba tunda an ce ba kauye ne ta rayuwa kuma dai ya tambaya ce qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce faman a'dal awwal wane ne ya samu shi na farkon to shi ko wane raƙumi ne ya samu shi ciwo to kaga wannan hadisin yana daga cikin hadisan da suna da iskali wajen fahimtar su idan muka duba ƴan uwa musulmi har yanzu akwai riwaya ta Imam Bukhari da aka zo wajen lahama wala safar sai shi balarabin ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam fama balu ibili kaga riwaya ta Abu Dawud ta ce fama balu ibili wannan kuma ya nuna fama balu ibili menene labarin raqum mana takunu wanda za ta kasance fir ramli ka annaha dhiba tana cikin rairai ko rairayi ka annaha dhiba tana kama da wato abin nan diyan barewa ko ko tana kama da barenu to shikenan sai a samu fayatil ba'ir sai raqumi yazo al ajrab ya shiga cikin ta fayadkhulu bainaha fayujribuha kaga can an ce fayukhalituha yayi mu'amala da ita shiga fayadkhulu bainaha a riwaya ta Imam al-Bukhari sai ya shiga a cikin ta fayujribuha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faman a'dal awwal to wane ne sanya ma shi ko na farkon wanda a dauki da ciwon wanda ya saka musu shi ko daga ina ya samu to waɗanda hadisai wajen fahimtar su shi yasa yana daga cikin abubuwan da lokacin da coronavirus ta zo ɗaliban ilimi da malamai da masu bincike da masana na kaza na kaza kawai aka shiga juna tattaunawa kan mas'ala bai da bukatar wani lokaci sai an yi rikici an ce a ci mutuncin juna a'a ga abin da iya ilimi na ya bani kilan tana yiwa nayi kuskure tana yiwa kuma ni a akan gaskiya kai ma tana yiwa ka gane tana yiwa kana akan gaskiya amma a ci gaba da fafatawa ana suka juna ta fuskar a'a ka kalli dalilan mutum ka karbe su amma kar ka ce mutumin nan shi ka yi suka zuwa gare shi ina fata an fahimce ni to yan uwa wannan mas'ala ce wadda yanzu duniya ta kai gare ta wanda ake kiran evacuation shine yanzu turawa suke ganin kamar sun kawo wani abu na cewa za a dauke mutum a boye shi a raba shi da wani abu wanda suna ganin kamar su ne suka kirkiro shi alhali akwai shi cikin shari'a ta addinin musulunci kuma ga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafin mu wuce wannan wurin yan uwa sai mu tafi zuwa ga hadisi na Usama dan Zaid wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza sami'tum bit-ta'un bi-ardin fala tadkhuluha idan kuka ji annoba ta zo a wani gari to fala tadkhuluha kun samu labari kada ku shiga kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba labari wa idza waqa'a bi-ardin wa antum biha in ya faru a wata ƙasa kuna can fala takhruju minha kada ku fita kaga ashe wannan evacuation kin da ake cewa ake yi da wane da wane ne ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan hadisi na karshe kafin mu bayani kan mas'ala sai hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda kuma wato hadisi ne na Abdullahi ibn Abbas yana cikin sahihul Bukhari yake ba da labari shi ibn Abbas Umar ibn al-Khattab ya hita kharaja ila Sham ya je zai ta zuwa ga Sham hatta idza kana bi sargha sai da yazo ga wani da ake cewa sargha ba'un alba'u wato zarfiyya ce sargha sunan wuri ne laqiyahu umara'ul ajnad sai shugabannin nan wato abin nan masu yaki suka hadu da shi Abu Ubayd ibn al-Jarrah Abu Ubayda dan Jarrah wa ashabuhu da waninsa da waɗanda ke tare da shi fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa bi ardi Sham sai suka ba shi labarin cewa annoba ta faru a ƙasar Sham ya za a yi kenan sai sai na umar ya ce ud'u lil muhajirin ku kira min muhajirina a tattauna aka tattauna babu nafsi suka yi sabani da ganin sun yi sabani babu nafsi tunda sahabbai ba za su saba ma umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ko aya ta alqur'ani in akwai su shikenan sai sai na umar ya ce to su tashi ud'u lil ansar ku kira min ansar aka kira su su ma suka yi sabani wannan ya nuna ba a samu nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba daga nan sai sayyidina Umar ya ce ud'u ud'u li an gane ko ud'uli can ud'uli na biyu kenan na farko kuma ud'uli kenan yana magana ne da Abu Ubaida ud'uli nan ya kira su waɗanda ya tattauna tare da su ud'uli shugaban waɗanda an ka tattauna da shi dan ka gane man kana wanda ya kasance hahuna min mashyakati quraish shugabannin nan quraish waɗanda su shugabanni min muhajaratul fathi na danga waɗanda suka yi hijira na fathu makka waɗanda sun ce a'a sun yi hijira ne sun yi hijira ne waɗanda suka yi hijira ma'ana sauran kaɗan a yi fatuhu makka suka zo shi yasa aka kira su muhajiratul fathi wanda suka ce a'a in ji abin da masu sharhin hadisi sun yi hijira ne bayan an yi fatuhu makka sai an kira su muhajiratul fathi ma'ana suna da sunan hijira a lugha amma ba su da sunan hijira a shari'a wannan dai maganganu ne na malamai falam ya abin ga babu wanda aka samu ɗaya daga cikin su falam yakhlu minhum rajulani fa qalu su sai suka ce nara an tarji abin nasi wala tuqdimu ala hadha alwaba suka ce mu abin da muke gani kada ka shiga da waɗannan mutane ka dawo da su kaga su ma ba nasi suka kawo ba shikenan fa qala abu ubaida ibn al-jarrah sai abu ubaida ibn al-jarrah yace a fararan min min qadarillah yanzu sai na umar da ba sai na umar yace to da safiya ta waye gobe kowa ya bi ni mun tafi sai sai na sai abu ubaida ibn al-jarrah yace a fararan min qadarillah shin yanzu kai sai na umar kana son ka tsere ma kaddar ubangiji sai sai na umar yace fa qala ya aba ubaida law ghayruka qaraha da dai wani kai faɗi irin wannan domin kai kana da tunani kana da sani kuma kana da kaza ya za a yi ka faɗi wannan amma dai dan adam dan adam ne ajizi ne yana yin kuskure kuma akwai inda yake da tafsir shikenan sai sayyidina umar yace na firru min qadarillahi ila qadarillah za mu gudu daga kaddara Allah zuwa kaddara Allah har sayyidina umar yace da shi ara'aita da ka bani labari law kana laka ibilun da dai kana da al-ibil raqumma habatat wadiyan waɗanda suka sabka a wani rafi an gane lahu udwatani udwatani shina da janibi guda biyu ihdahuma khasiba ɗaya daga cikin su tana da tsatse akwai abinci wal ukhra jadba ɗaya daga cikin su kuma ba ta da abinci akwai fari an gane ko to shine sai sayyidina Umar ya tambaye shi in ra'aita al-khasba ra'aitaha bi qadrillah wa in ra'aita al-jadba ra'aitaha bi qadrillah idan da za a ce waccan kuka je kuka ci abinci mai tsaci da kaddara Allah za ku yi in ma waccan ce wadda ba ta tsacen da kaddara Allah subhanahu wataala ne fa qala Abdurrahman ibn Auf sai ga Abdurrahman ibn Auf fa ja Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman bin Auf ya zo wa kana mutaghayyiban fi ba'd hajati mutaghayyiban ya kuya ma'ana ya tafi saboda wata wadansu bukatocin shi fa qala inna indi fi dhalika ilma ku saurara yace jama'a ni ina da ilimi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi idan kuka je yana wani gari kada ku shiga wa idza waqa'a bi ardin in yazo a wani gari wa antum ko ya, ya afko a wani gari shi annoba ko ita annoba da Hausa wa antum biha kuna wannan kasar fala takhruju firaran minhu kada ku fita dan saboda kokarin tsere mishi qala sai abin da mai riwaya ya ce Abdullahi ibn Abbas fa hamidallah Umar sai Umar ya gode ma Allah sun man sarfa sannan juya ba da baya a cikin waɗannan hadisan ƴan uwa musulmi akwai bayanai da yawa na farko sahabbai sun yi sabani amma wannan bai bai bata alaka tsakankanin su ba na biyu an yi neman nassi a kojin kowa da kowa kafin a yi amfani da ra'ayi kenan ba a kokarin amfani da ra'ayi sai an yi binciken nasoshi sannan kuma ya nuna mana sahabbai ba ma'asumai bane suna iya su yi kuskure to sannan a ƙarshe kafin abin nan mu samu mu yi bayanin wannan matsala don akwai bayanai masu yawa shine cewa malamai sun bi hanyoyin da za a haɗa waɗannan hadisai shi yasa in ka diba cikin usulul hadis akwai yadda ake yin aljam'u bainal hadis in sun inganta a cikin usulul fiqh akwai aljam'u bainan nusus kuma malamai sun yi mu'allafat da dama don fahimtar wannan kada ɗalibi yayi zabura yayi kokarin ba da fatawa kafin yayi bincike kan mas'ala ya san ayoyi da hadisai da maganganun magabata to don haka lokaci ya matso ba za mu samun dama ba amma dai a gurguje magana guda shine la adwa an kore babu wata cuta ta tashi daga wani zuwa ga wani in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba shine abin da ake nufi kuma da an ka ce wa firra min al-majzumi ka gudu dan saboda akwai cutan da cutar da tana iya tashi daga wani zuwa ga wani amma adwakin ba za ta iya tasiri ba sai da izinin Allah irin yadda ciyon ba zai shiga cikin jikin wani ba sai da izinin Allah subhanahu wataala wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka faɗa an nuna mini lokaci na ya ƙare ba za mu samu damar ƙarar da bayanan ba amma in Allah ya so gobe Allah ya kai mu da rai za mu dan bito waɗannan hadisan sai mu yi kokari mu yi bayani kan wannan mas'ala da izinin Allah subhanahu wataala dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh